الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwatsa wanda muna nan cikin kitabul buyo ɓangaren ciniki ba kasuwanci da abubuwan da suka ta'allaka da shi za mu tashi kan babi na talatin da takwas matsala ta talatin da takwas ƙarƙashin wannan kitabin bai'ul khiyar cinikin zaɓi ko cinikin ba da zaɓi abinda ake nufi da wannan shine in mutane sun yi ciniki a tsakaninsu to suna da zaɓi da shari'a ta basu a tsakaninsu kafin su rabu wanda wannan dama ce da shari'a ta ba su. Abin nufi, in ka sayarwa wani kadararka, shi ma ya saya, ciniki ya tabbata, to tare da wannan ɗin, matuƙar ba ku rabu ba, kuna nan a inda kuke zaune, ba ku tashi kun tafi ba. ko wani daga ciki lokacin tashinsa ya yi ya tafi inda za shi ba, wannan zaman nasa a gurin ya ƙari. Da matuƙar dai kuna nan, to kowa yana da zaɓi da mai shari'a ya bashi, kan ya tabbatar da cinikin ko kuma ya fasa, wanda duk ya fasa a ciki da bai cutar da ɗan uwansa ba, domin ya yi amfani ne da damar da mai shari'a ya bashi. Wannan hiyarul majlis kenan, zaɓi na wato gurin zama inda aka zartar da ciniki, wanda wannan mutane ba su ne suka ne tsara shi ba, haka shari'ar ta zo. hadisi ne ingantacce ba makawa. To, amma an rabu, kuma cewa ma akwai hadisin ma da ya ce, don gudun makar a fasa ɗin ko bai halatta mutum ya ce bari ya tashi ya tafi ɗin ba, sai in ba lokacin tashin nasa ne ya yi ba. Mana sai in tashinsa ya zo na ɗabi'a, to shi kenan in sun rabu ba wanda ya fasa a lokacin to ciniki ya zartu. To, akwai kuma kiyari wanda kuma wannan amincewarsu ne yarjejeniyarsu ce, shi ne wanda za su ba da wani lokaci, mun yi ciniki yau da safe, to, mu yanke cewa akwai zaɓi a tsakaninmu wato ma'ana shi wanda ya saya, a nan ɓangaren wanda ya saya ne kawai, zai ce yana buƙatar a bashi lokaci ko wuni guda ko abin da ya kama da haka, don ya je ya gwada wannan abin da ya saya ko ya yi wata shawara ko dai wani nazari duk da zai yi. To, in mai sayarwa ya amince da hakan aka ƙulla cinikin akan haka to wannan hiyarin zaɓin yana yin aiki ko sun rabu har sai lokacin da suka yi yarjejeniya ɗin lokacin da suka ajiye ya ƙare tukuna to in lokacin ya ƙare bai dawo ya ce ya fasa ba shi mai saye ciniki ya tabbata, amma kafin lokacin ya ƙare idan ya dawo, ya ce ya fasa, to shi ma dai yana nan cikin halacci abin da ya babu laifi. Amma sanannen abu ne dai cewa ba zai halatta ba mutum ya yi hakan kawai don ya ɓata wa mai sayarwa lokaci, abin da zai iya zama mugunta ko kuma wani abu na musgunawa. Amma dai ya zama bukata ce ta sa ya yi haka, to babu laifi. ya ce abin bai gamsar da shi ba, ko ya canza shawara, ko ya sami wata shawara da ta sa ba zai sayi wannan abin ba, ko kuma ya gano aibi, amma in aibi ne kuma wannan tabbataccen aibi, to shi kuma ko da kiyari ko babu kiyari, in aibi ne tabbatacce wanda wato zai iya aibanta ko naƙasta ƙimar wannan kaya, to yana da damar ya yi ƙorafi wannan kuma daban To wannan dai shi ne khiyarin, akwai khiyarul majlis akwai kuma khiyarul mutabayi'ani wato ila ajalin, zaɓin ko ba da zaɓi tsakanin masu ciniki zuwa wani lokaci. To shi ne abin da ake nufi a nan. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan isnadi ne gaya cikin inganci silsilatu zahabiyya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almutabayi'an mutane biyu da suka kulla ciniki a wani lafazi albayyi'an albayyi'an duka ma'ana ɗaya ce yawa kullu wahidin minhuma wato mai saye da sayarwa kenan kowane ɗaya a cikinsu bil khiyari yana da zaɓi kowane ɗaya daga cikinsu yana da zaɓi ala sahibi akan ɗan uwansa malam ya tafarraka matuƙar ba su rabu ba illa bai alkhiyari sai dai in ciniki ne na baiwa mai saye zaɓi, to shi kan wannan ko an rabin ma zaɓin yana nan, sai wa'adin da suka ajiye na kiyarin na zaɓin ya ƙari. Amma in ba irin wannan ba, to kiyarin na majalisi ne, kafin su rabu ne. Wannan hadisi Bukhari da Muslim ma sun rawaito shi. hadisi ne gaya wajen inganci almutabayi'a ne mutane biyu da suka kulla ciniki kullu wahidin minhuma kowane ɗaya a cikinsu don kasancewa ba ta janibi ɗaya ba ne kiyarin yake kiyarar majalisi na duka ɓangarorin ne mai sayarwa da mai saye kowaye cikinsu kafin su rabu ya janye daga cinikin yana da wannan dama, ko ba za a ce ya cutar da ɗan uwansa ba, sai dai idan akwai mummunan manufa da ta saka, ba wani dalili yana da ragba a kan abu amma dai keta ko cutarwa ya nufi, wannan kuma Allahu alamu bin nawaya, ko ba haka ba, innamal amalu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa. To, amma in aka rabu, to ciniki ya zartu, ciniki ya auku, ya lazimta, sai dai in cinikin dama na kiyari ne, dama ciniki ne da aka gina shi wato kan yarjejeniya, kowane abu da irin wato kiyarinsa. Kowane abu da irin kiyarinsa, yawa. akwai abin da zai buƙaci kwana ɗaya wani kwana biyu wani uku wani fiye da haka wato ila ma tuhtabaru fihi sila zuwa lokacin da da za a gwada a yi testin ɗin abin da aka saya yawa ya gamsar ko aka san haka to wannan ana da dama har zuwa to wannan kuma janibin mai saye ne kawai shi mai sayarwa bai da wannan abin nan kiyarin janibin mai saye ne kawai, ruwa, janibin mai saye ne kawai, to matuƙar lokaci ya ƙare bai dawo ba to ciniki ya fada sai in akwai uzuri uzuri wanda yake ƙahir da ya rinjaye shi da ya hana ya zo ya dawo ko ya janye ya bayyana ya dawo ya ce ya janye ɗin kamar da da babu waya babu saƙo irin na text message ɗin da ake yi mutum bai samu ya dawo ba bai samu wani ɗan saƙo ba mashariya ta zo a kogi misali ko wani abu ba dama ya tsallako ya rasa yadda zai yi to in ta bayyana cewa lallai ba wai don takaitawa ko ganganci ne ya sa ya bai zo ya yi bayani ba ta a karbi uzurinsa ce kayan nan bai yi ba saboda haka ya fasa sayi hato me yasa aka wuce ajalin da aka yi gashi gashi gashi abin da ya faru da an karanta labarin nasa ko an nazarci labarin nasa an ga wato gaskiya ce to sai a yarda amma ba haka ba sata ya wato ya haddasa wa kansa yanzu kam in ma zai wani abu sai dai ya nemi rangwame abin da ake kira iƙala an ga dama a haƙura dawo masa da kuɗinsa ya mayar da kaya in ba a ga dama ba kuma a ƙi tunda ciniki ya riga ya auku an ga dama kuma a nemi riba duka ja'izi ne tunda wato akwai takaitawa ta ɓangarensa ƙala malikun imam malik ya ce walaisa lihaza inda na haddun ma'arufun wannan kiyarin ba da lokacin ko ba da zaɓin a wurin malaman Madina baya da wata iyaka sananniya wala amrun ma'mulun bihi fihi ko kuma ni al'amari da ake aiki da shi akan kiyari kowane abu ya danganta da yadda za a gwada shi a jarraba shi ko ba haka ba yawa akwai abin da awa ɗaya ko biyu ko abin da ya kama da haka za a kira ƙwararre a kansa ya gwada shi misali sai ya ce kamar lafiyar inji ɗin ya duba abin nan zuwa ɗan lokaci sai ba da bayani akwai abin da kuma sai ya ɗan yi kwanaki kamar dabba misali akan yi haka a sayan dabba misali bijimin huɗa sai aka yi kiyari a kai to haka sai an gwada shi kwana ɗaya biyu da Allah zuwa uku irin aikinsa hazaƙarsa wa ko gandarsa ko kuma in ce akasin haka to ana iya yin haka to kowane abu dai yana da gwargwadon abin da za a iya dubawa kamar cinikin bayi shi bawa ba za ka iya gane halinsa ba sai an ɗan kwana biyu da shi to kaga kowane abu ana kiyarinsa ne daidai miƙadarin abin da zai iya sawa a gane abin da ake son a gane da shi yasa yace babu kayyadadden lokaci inda shari'a ta haddade sai a ce to shari'a ta ba da haddi na kiyari a ko menene kwana kaza kwana uku ko ko sati ko wata ko kuma a ce a abu kaza kwana kaza an ba shi bane kuma kwana kaza to amma dai babu kayyadadden a lokaci ko a yananniyar ƙa'ida, kawai yadda dai suka gamsu a tsakaninsu ne, ko suka yarjejeniya a tsakaninsu. A takaice dai, kiyari a ciniki ya halatta. Wadda sani an malikin annahu balagahu, anna Abdullahi ibn Mas'udin kana yuhaddisu, anna Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama ƙari. أيما بيعين تبايعا والقول ما قال البائع أو يترادان daga Imam Malik ya samu labari wannan hadisi ne wato mursal ko kuma balagat din Malik eh a riwayar Imam Malik din wato bai faɗi sinadi ba kawai ya ce ya samu labari cewa Abdullahi dan Mas'ud kana yuhaddisu yakan yakan ce yana bada labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala cewa manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce ayyuma bayyi aini dukkan waɗansu mutane biyu da suka kulla ciniki mai saye da mai sayarwa su ne bayyi aini ɗin tabaya suka yi wato suka yi ciniki a tsakaninsu to to da suka yi cinikin sai aka samu saɓani akwai mahazufi a ciki yawwa da aka yi cinikin tsakanin mai saye da mai sayarwa to sai aka samu saɓani kamar aka na ƙaddara fahtalafa sai suka yi saɓani a tsakani wannan ya ce kaza ka sallama min shi kuma wannan ya ce a'a ba haka na sallama maka ba ya faɗi farashi saɓani kuma ba rubutu da zai nuna kamar wani receipt haka ko wani rubutu dai wanda zama shaida kuma ba shaidu a cinikin dama inda shari'a za ta ba da yar mushkila kenan amma idan akwai shaida ai wanda ke da shaida shi ke da gaskiya ko yawwa to sai zama an yi saɓani nawa ka sallama min eh nawa wato na sallama maka aka yi saɓani akan wannan ko ba shaida falƙaulu ma ƙalal bayu to zancen da za a bai wa ƙarfi shine zancen mai sayarwa yawwa wanda za a ba shi gaskiya shine mai sayarwa yawwa zancen mai sayarwa za a karɓa amma fa zai haɗa da rantsuwa in ji malamai saboda wato gudun wato mutanen da ba su tsoron Allah aka ce kawai maganarsu za a ji ba tare da sun ƙarfafa da rantsuwa ba, to da yawa cutarwar ko cutar ba wani abu ne a gurinsu, sai abin nan su cutar da mai saye, to sai ya rantse, in ya rantse shi kenan, ko kuma in jayayyar tasu ba ta yi tsanani ba, in ba su yi keke da keke ba, ya tara hadda ne, kawai su ware ciniki ko ba haka ba yawa shi mai saye ya janye kayansa a mayar masa ko kuma ya fasa miƙawa shi kuma mai kuɗi shi ma ya riƙe abinsa shi kenan kowa Allah ya haɗa shi da daidai da shi ko ba haka ba amma wani lokaci za ka samu ai ba zai yi ba misali a ce an da an fasa cinikin ko ba haka ba ta sai da aka karbi abin aka salwanta shi ko kuma wato aka jirkita ko yanayin kasuwarsa ta canza yadda yanzu idan aka mayarwa mutum zai iya cutuwa alhali ta yi shi ne mai gaskiya to kaga irin wannan sai ga mutum ya ƙi yadda sa'a bayan an ɓata masa lokaci kuma a ce ya koma abin to kaga dole a tsaya ma rantsuwar ko ba haka ba shi ya rantse idan yana da gaskiya kaga in yake rantsewa to sai a cewa mai saye kai rantse kaga duk wanda ya samu damar rantsuwa ya ki rantsewa to kaga ya rauna da janibinsa sai ɗaya janibin a sa shi ya rantse kaga sai ya samu ainihin ƙarfi to haka malamai suka ƙara bayanai a cikin sharhunan a fifiku wani hadisin ko da yake a yanda aka ambaci ba za a inganta shi ba da wannan bayani da Imam Malik ya tudu babu isnadi to amma Tirmidhi ya inganta ya rawaito shi da isnadi kuma ingantacce ne Albani ya inganta shi a Sahihul Jami to haka malamai a furu'a suka yi bayani in aka yi sabani tsakanin mai saye da mai sayarwa to mai sayarwa shi yake da ƙarfi don bayanansa wato shi ne asatun da shi ya sayar yawa shi aka baiwa kuɗi ko za a baiwa kuma shi zai sallama ko ba haka ba to saboda haka maganarsa ita tafi ƙarfi ita ce asali in wato in ya ƙarfafi maganar tasa da rantsuwa in kuma ya ƙi haka eh to kaga in jayayyar wato ba ta yi tsanani a tsakaninsu ba sai su fasa yawwa sai a fasa cinikin ko kuma an akwai dama yawwa don kamar yadda ce ai akwai lokacin da dama ba za ta samu ba dabba ce ya kai cinikinta har an yanka mahauci ne ko mai raɗin suna Yau, ana can mata suna gyarawa to ya za a yi ka gani a fasa ka ga ba magana fasa to in wannan bai rantse ba to dole ɗaya ya rantse ka gani a samu yadda za a warware Ƙala malikun maliki ya ce rahimahullah fi man ba a min rajulin sil'atan game da wanda ya sayarwa wani mutum kadara wata kadara فقال البائع عند مواجبة البيع sai shi mai sayarwar ya ce bayan da cinikin ya tabbata sai ce masa abi'uka ala an astashira fulanan eto zan sayar maka ne amma akan zan nemi shawararwa ne fa in radiya faqad jaza al-bai'u in ya yarda to ciniki ya tabbata wato mana wani ne da wani suke kulla ciniki ciniki ya ta sama zartuwa shine muwajabatul bai' din to amma sai shi mai sayarwa ya kawo wani sharadi na zabi yace eh zan zan sayar maka zan sallama maka ko na sallama maka amma da sharadi cewa zan nemi shawararwa ne zan gaya masa cewa na sayan maka da filina ko babur ɗina ko kaza ɗina na sayar maka idan ya wafaka ya yarda to faƙar jazal ba ciniki ya riga ya faɗa wa in kariha in kuma bai yarda ba kamar ya ce zan faɗa wa baba ko yaya ko inna ko wani ubangida misali kuma wane ne dai ya ce zan nemi shawararsa in ya yadda ya gamsu shi kenan ciniki ya zauna wa in kariha fala bai a bainana in kuma bai so ba ya ƙi yarda to ciniki bai tabbata ba tsakaninmu bai ta baya ani ala zalika sai suka ƙulla cinikin nasu akan haka kaga aiki yare ne ko zaɓi ne sun mayan damar mushtari ƙabla an yastashira alba'i'u to shi mai saye tun ma kafin a kai gabar neman wato shi mai sayar masa ɗin ya nemi shawara ya dawo masa da jawabi tun ba a kai ga haka ba ma shi sai da na sanin cinikin sai da na sanin cinikin shi da ya sani ma da bai kulla ciniki da wannan mutum ba sai da na sani akai inna zalikal bai'a lazimun lahuma yawa to wannan cinikin ya lazamce su alama wasafa a bisa yadda suka sifanta wannan shara'in da aka ajiye na farko yawa yana nan yawa walaki yara lil mubta'i shi mai sayan ba shi da zaɓi kuma yanzu kan. Tunda ya yarda mai sayar masa cewa in ya wafaka cinikin ya yi, ya sallama in bai wafaka ba kuma babu ciniki, to akan hakan za a tsaya, yawwa. In ya wafaka ciniki ya kama mai saye, bai da wani tarjiya, wata tarjiya a kai, bai da wani zaɓi. In kuma ya fasa shi kenan. shi mai saye bai da zaɓi tun da ya yarda tun farko yawa wa huwa lazimun lahu yawa cinikin ya kama shi shi mai saye yawa dole kenan a saurari wannan ɗin da za a tuntuɓa a ji me zai ce me ra'ayinsa wajen tabbatar da cinikin ko kore shi duk abin da ya zarta shi kenan in a habbar lazi in a habbar lazish tare da lahul ba'i'u an yi jizon wa huwa lazimin lahu cinikin ya kama shi mai saye in a habbar lazish tare da lahul ba'i'u an yi jizon idan wannan ɗin da mai sayarwa ya sharɗanta yawa in ya halatta cinikin ya halatta ko ya tabbata in dai ya wafaka shi kenan cinikin ya tabbata kenan nadamar mai saye ba za ta amfane shi ba tunda ya yarda tun farko yawwa tunda ya yarda tun farko da wannan sharadin qala malikun malik ya ce al'amru indana fi rajuli yashtari sil'ata min ar-rajuli yanda al'amari yake a wurin a Madina da sanda yace indana yana nufin garin Madina a lokacinsa wato waɗanda suke suke gaba da shi ko sama da shi da suka karantar da shi tabi'ai ne kuma manyan malamai sosai yace al'amru inda na yanda al'amari yake a wurin mu fi rajuli yashtari sil'ata min ar-rajuli game da mutum da ya sayi kadara daga wani mutum fa yakhtalifani fi samani sai suka yi sabani game da kuɗin kayan fa yaqulu al-bayu baitukaha bi asharati dananira mai sayarwa sai ya ce na sayar maka kadaran nan na sayar maka da kadaran nan tawa da dinari goma wai qulul mubta'u mai saye kuma yace ibta'atuha minka bi khamsati dananira a ni na saya ne a gurinka dinari biyar shi mai sayarwa yace dubu goma na sallama maka yawwa lallai shi kuma ta a dubu biyar ne na saya haka ka sallama mu innahu yuqalu lil ba'i to za a cewa shi mai sayarwa in shi ita fa adi halil mushtari bima qala ka baiwa wato mai sayarwar mai sayan in ka ga dama ka baiwa mai saye kayan bima ƙala a kan yadda ya faɗa in ka ga dama ba dole ba ne ganin dama kuma kyauta ma yawa zai iya yi kuma zai iya ce maka ɗauki ma ka tafi wace tsiyarce na har akan wannan za ka zama na jaye ni ba na son biyar ɗin ma ɗauki ka tafi misali in ya bashi ai bai laifin da kayansa ne ba dole ba ne, ce in ka ga dama ka ba shi, ka bar masa kayan a dubu biyar ɗin da ya ce, dinari biyar ɗin da ya ce, wa in shi ta in kuma ka ga dama ka ga ba za ta sabu ba, lalle za ka yi keke da keke. Fahalif billahi ma bi ita sil'ataka illa bi ma kulta. Ka rantse da Allah cewa baka sayan masa da kayan ka ba sai kan abin da ka faɗa. wato ma'ana dinari goman kenan fa in halafa qila lil mushtari idan ya rantse sai a ce wa mai saye imma anta akuza sil'ata bima qala al ba'i'u ko dai ka hakura ka biya kayan nan daidai abin da shi mai sayarwa ya faɗa shine dinari goma tunda ya haƙiƙi ce akai har ya rantse ai ranjayen zato kuma wanda akan haka hukunci yake gudana tunda ba a iya sanin gaibi a san yakinin abu ya riga ya tabbata to ko dai ka karbi kayan ka biya dinari goma wa imma an ta halifa billahi mashtaraitaha illa bima qulta ko kuma in ba tsoro ba ka rantse da Allah cewa baka sayi kayan ba sai akan abin da ka faɗa wato ma'ana biyar ɗin fa in halafa bari minha. to idan ya rantse bari minha, to ya barranta daga wannan kadarar kenan in har shi ɗin ma ya rantse to shi wancan mai sayarwa ya rantse mai saye shi ma ya rantse To, in aka yi haka, wanda galibi ba a samun haka, galibi ba a samun haka, to amma idan kowa ya hakikice ya faɗi wato akan abin da yake da'awa har kowa ya rantse, to, shi mai saye ba za a kallafa masa sai ya biya a wancan abin da wancan ne yake da'awa ba. Wazalika, an na kulla wahidin min huma mudda'in ala sahibi. dalilin kuwa shine cewa kowannensu wato mai da'awa ne akan ɗan uwansa wannan kadarar wannan duka zai iya yiwa ne amma in kadara tana nan ko ba haka ba amma idan kadara misali ta salwanta a hannun mai saye to kawai za a yi da za a nemi mai mai sayarwa ne ya rantse akan abin da yake da'awa yawa ya rantse akan abin da yake da'awa sai a sa wanda kaya salwanta a hannunsa ya biya tunda babu maganar yanzu a janye ko ba haka ba yawa babu maganar a janye yawa don ba yadda za a yi in ba haka din ba ana iya cewa a bi wannan tsarin ne idan kayan yana nan yawa tini kaya bai salwanta ba ba a sarrafa shi ba to kaga wannan a baya ma an nuna cewa suna ma iya janyewa ma kowa su fasa cinikin gabaki daya to amma kayan ya riga ya bata ko kuma ma'ana dai ba da za a yi a dawo da shi ko a fasa cinikin kaya ya salwanta to maganar wanda yake da kaya mai sayarwa wa janibinsa shi ya fi ƙarfi in ya rantse to sai a biya shi kayansa kan abin da ya rantse da duk wannan ana yi ne in babu shaida babu bayyana in kuma bai iya rantsewa ba kuma ga shi kayan baya da za a iya dawowa da shi to kaga kin rantsuwarsa ya ƙarfafi janibin wato shi mai saye sai a sa ya rantse shi akan abin da yake da'awa sai ya biya mai kaya kayansa don ba da zai iya mayan masa da shi inda kan yana nan za a iya mayar da shi to amma tun da ya riga ya salwanta ba damar wani wannan ya ce wa zalika anna kulla wahidin minhum mudan ala sahibi wannan wato saboda kowa yana da'awa ne akan dan uwansa amma misali dai idan kaya yana nan ko ba haka ba ciniki aka yi sai ya zama jayayyar da suka yi tamkar ciniki ne bai riga ya fada ba ko ba haka amma idan kaya ya salwanta idan kaya ya salwanta to kaga ba yadda aka yi dole mai sayarwa ya sayar wa idan ya rantse janibinsa ya yi karfi sai a biya shi dawarsa idan ya kasa rantsewa kuma to ƙarfi alama alama ƙarfin zance ya koma ɓangaren wato mai saye sai ya wato ya rantse in ya rantse to sai a sa ya biya gwargwadon abin da yake da'awa sai matsalar gaba ma ja a fin riba fiddai abin da ya zo game da riba a cikin bashi ƙara wani abu a cikin bashi. Sanannen abu ne cewa dukan mutane, wato in kai magana riba, to dama abin da suka sani kenan wani, a ce an yi bashi an ƙara wani abu. Riba ta wajen musaya da yawa ma ba a santa ba, sai masu karatu, amma dai a yi bashi a ƙara wani abu, to wannan shi ne abin da kowa ya sani a matsayin riba. to wannan haramun ne wato ribal fadl ne ribal fadli yawa akwai riban nasi'a ribal fadli shine a ƙara ko a bashin ne ko a musaya ne a ƙara wa mutum a bashi sama da abin da ya bayar ko zai bayar yawa wannan shine ribal fadli wato riba ta fifiko fifitawa akwai riban nasi'a kuma ita ce ƙara lokaci kawai wajen miƙawa an yi musaya canjin kuɗi ne ko musaya ta wani abu abinci ko makamantansu ribawiyat ne wannan ya bayar wani kuma wannan kuma sai daga baya ko da takaitaccen lokaci ne shi kuma ko ba a ƙara komai ba wannan jiran jiran shine nasi'a jinkirin to shi ma wannan riba ne يتي حدثني عن مالك عن أبي زناد عن بشر بن سعيد عن أبيد أبي صالح مولى الصفاح أنه قال wato wani mutum da ake kira abu ubaid abu salih maula safa annahu qala ya ce baitu bazan li min ahli dari nakhla na sai da kayan tufafi wasu kayan tufafi nawa na sayar da waɗansu kayan tufafi nawa ga mutanen unguwar Dari Nakla. Unguwa ce a Madina wanda ta tara masu sayar da tufafi. Daru Nakla unguwa ce. Ila ajalin to sai na sai da kayan nawa tufafin nawa bashi. Sun aratul khuruj ila al-Kufati. Sannan sai na yi niyyar fita zuwa Kufa. Fa'aradu alayya to sai suka mantai wato na sai musu da kayan bashi za su biya ni wani lokaci nan gaba to sai kuma na yi niyyar zan fita zuwa iraki kufa kenan kufa a iraki fa'arado alayya to sai suka mantai suka tambaye ni an aza anhum ba'da samani cewa to in rage musu sashen kuɗin mana a musu ragin kuɗin kayan nan bashin da suke bi na a rage musu mana wayan kuduni su kuma su ji daɗin biya na kuɗi hannu misali yana bin su dubu goma wato sai ya rage biyar ko ya rage uku sai su bashi biyar ko bakwai kaga ya rage rabi ko kuma ya rage uku daga ciki misali suka nemi hakan za ka yi tafiya gashi kana da buƙatar tsabar kuɗi da za ka rage mana mu kuma sai mu san yadda muka tarkato maka mu haɗa maka tsabar kuɗinka wa sai ka tafi da kayanka sai na tamfasa altu an zalika zai damna sabit sai na tambaye zai dan sabit game da haka wanda babban malami ne masanin fikhu cikin sahabbai masanin shari'a wanda aka ce baya shi wajen sanin rabon gado. Faƙala, sai da na tambaye shi ya ce, La'amuru ka an ta'akula haza, wala tuki lahu, ba na umartaka da ka ci wannan ko ka ciyar da shi. Yawwa, ka karɓi tsabar kuɗin ka yi amfani da su a haka, duk da ka rage laifi ne. Su ma kuma ka bar musu wannan ragin su cinye shi ma ba daidai ba ne. bai halatta ba shi ne abinda aka sani a mazhaba ko a fikhu da wa ta'ajjal a rage wani abu daga bashin da ake binka amma ka kokata ka biya yanzu yanzu to baya halatta kana bin mutum kuɗi dubu ɗari misali ka matsu da dubu hamsin ko saba'in daga ce ya je ya samu ma dubu hamsin kawai a kuɗin da kake bin sa yawa shikenan ka bar sauran to wannan ɗin a zahiri kaman ka rige ka kyauta masa amma kuma shari'a ba ta yarda da wannan ɗin ba dole ne a bar abin yadda yake a asali a farko ya biya kwatankwacin yadda aka yarjejeniya da shi ko kuma idan aka je lokacin da za aka ya cancanta a biya in ce masa ya yi ma shi kenan an yafe ma ba shi kenan ba kayansa ba ne ko kuma ya ce kawo rabi ko kuma ya rage masa wani abu ana ma son yin haka inda dama amma dai lokaci ya riga ya cika ba ce masa ya yi kawo kaza an bar ma kaza ba a lokacin ya riga ya yi sai ya ce masa tunda lokaci ya yi kaza ai ba magana lokaci ya yi da aka yarjeje ne ai ba ma magana kawo kaza a ba kaza kawai dai yanzu ya tashi kyautatawa zai karamci sai ya ce ka kawo kaza ma kura da lokaci ya yi babu laifi wannan ihsani ne eh amma idan ya zama kafin lokacin ya cika ne to mai shari'a bai yarda da wannan ba don sau da yawa hakan zai jefa wanda wato aka yi masa wannan ragin cikin damuwa ya zama an matsa masa cewa ya samu kuɗi a lokacin da bai shirya wa samu kuɗin ba komai ƙanƙantar su. Allah dama yana da hadafin da a daidai lokacin zai iya biya in kai masa haka duk da kamar ka sauƙaƙa masa amma kuma ka kuntata shi ka kuntata masa a wannan musamman in ka matsa masa akan wannan to banda wannan ma kuma akwai illa ɗin wanda haka ɗin sai ya kama da aina yawa ka ba da ko ka sai da abin bashi kuma ka zo kafin lokacin ka nemi wani garin kuɗi a kansa duk da ba ƙarawa kai ba ragewa ma kai amma duk da ba kai lokacin ba to ya yi kama da ina saboda haka sai aka hana a takaice dai ba a yin haka da'awa ta'ajjal yawa amma in ajali lokaci ya riga ya cika rage za ka yi ihsani ne wannan yawa ana so ma a yi inda iko wata sani an malikin an usman ibn hafs ibn khaldata an ibn shihab an salim ibn abdullah an abdullah ibn umar wannan isnadi daga abdullah dan umar eh wato aka karbo wannan asari annahu su'ila anir rajuli yakunu lahu dainu ala ar-rajuli ila ajalin an tambayi abdullah dan umar game da mutum wanda yake da bashi akan wani mutum zuwa wani lokaci fa ya dawo anhu sahibul haqqi wa yu'ajjiluhu al-akhir akhar to sai mai bashin mai bashin shine sahibul haqq wanda ke bin bashi wanda ke da haƙƙin bashin sai ya rage yawa wai ajiruhu al-akhar shi kuma ɗayan ya gaggawar biyan sa shine dai matsalar ta dazu eh yana bin sa kuɗi adadi kaza to sai shi mai kuɗin yace ya rage yawa sannan shi kuma da ake bin sa ya dauko ya biya ya biya shi fakari hazalika abdullahi ibn umar wa naha anhu abdullahi dan umar sai yake hakan kuma ya hana ya hana kamar da zai dan sabit ya hana wanda shi ma faqihi ne cikin faqihan sahabbai shi ibnu umar kuma mai tsantsani matuka wanda sani an malikin an zaid ibn aslam annahu qala kana riba fil jahiliyyati an yakuna lirrajuli ala ar-rajuli ala ar-rajuli al-haqqu ila ajali wa idha halla al-ajalu qala atakdi am turbi wa in qada akhadha wa illa zadahu fi haqqihi wa akhara anhu fil ajal daga Imam Malik daga Zaid dan Aslam Zaid dan Aslam tabi'i ne cikin manyan malamai wanda Imam Malik ya yi karatu a gurinsa yace riba a jahiliya kafin zuwa musulunci kenan ta kasance ita ce an yakuna lirajul ala rajul alhaq wato mutum ya zama yana da haƙƙi na bashi akan wani mutum wani yana bin wani bashi ila ajalin zuwa wani ajali fa iza halal ajalu to idan ajali ya zo lokacin biya din yawa qala sai ce ataqdi am turbi zaka biya daidai wa daida in ya in zai biya a daidai lokacin da aka yi misali a ce karshen wata to ba zai ƙara ko sisi ba sai ce masa zaka biya shikenan am turbi ko kuma zaka ƙara wani abu eh a ƙara ma lokaci a ban ma kuɗin kai ta sarrafa kai ta sha'aninka da su amma kuma su dinga haihuwa su dinga karuwa to sai bayi wannan zaɓi bayan kaza a haza idan ya biya shi nan take shi kenan sai ka biya kuɗinsa yawa wai lan ba ka ba kuma za da hufi haƙƙin to sai ƙara masa a haƙƙin nasa duk kwana ɗaya da kuɗin zai ƙara a hannunsa akwai ƙari da za a samu wa akhara anhu al-ajal fi al-ajal sai jinkirta masa a lokaci sai ya ƙara masa lokaci kaga ya ƙarin lokacin akwai amfani a gurin sa shi yake gani wannan ƙarin da za a yi masa to haka suke yi muna bi zai alƙarawa ni abin da ya fara bude babin abin nan bayanin riba da shi kenan cewa riba a jahiliya shine yace yawa ka biya nan take ko kuma ka ƙara yawa wato ka ƙara wani abu a jinkirtan ma shi yana da jari yana da kuɗi dama haka ne so yan riba dama suna da tarin kuɗi kuɗin shi ne wato ba da wannan ribar shi ne kasuwancinsu saboda haka wannan an bar kuɗaɗe da yawa a hannunsa amma zai ƙara zai ta ƙarawa wani ma a ce sai a kawo ƙarin eh uwar kuɗin sai a bar maka ka dinga juyawa suna hannunka gwargwadon yadda suka daɗe gwargwadon yadda za ka yi ta ƙarawa har lokacin da kuka yi to wannan riba ce babu saɓani akan wani riba ne babu saɓani akan wani riba da yahudawa suka ani assasa a wannan zamana ta fi muni ma fiye da wannan ɗin ko domin ita wannan ko za ka biya nan take a akwai ƙarin ko su waɗancan in za ka biya nan take ba komi ba za a ƙara maka wani abu ba amma da zarar wato ya wuce lokaci to sai a baka zaɓi cewa wato mana sai a ce maka a baka zaɓi ka biya ɗin wato wannan ko yana, yana nufin ko da kuɗin yana nan a hannunka kana da shi in kana son ka ci gaba da morarsa rike shi to sai a ban maka shi amma dai za ka dinga ƙara wani abu amma su yanzu ko da ma nan take za ka biya ai sai sun cire wannan kason na ribar a kuma kuɗin gwargwadon yadda zai daɗe gwargwadon yadda za a yi ta ƙara ainihin wato fitar da ribar take ƙaruwa kenan to wanda shi ake kira ribar fadli ribar ƙarawa ribar ƙari haramun ne bisa ijma'i matuƙar dai kuɗi wato bashi aka karɓa bashin kuɗi za a dawo da kuɗi bashin kaya misali amfanin gona za a dawo da amfanin gona duk abin da yake ribawiya ne wa to wannan babu shakka haka yake amma misali kamar a ce bashi ne na ciniki wanda shi kuma a lokacin da za a kulla cinikin ne a ce misali za ka sayi abu kuɗi hannu farashi kaza bashi kuma za a ƙara kaza wannan ribar kasuwanci ne aka ƙara ba tunda ba bashi ba ne wa ciniki ne aka ƙara wani abu to da yawa cikin malamai sun ce wannan daban wancan daban amma dai wannan bashi ne sannan a ce a ƙara wani abu madadin jinkiri da za a yi wa mutum to ballantana ma kuma idan ba jinkirin ma a ce a ƙara da yawa kuma riba za ka tarar wasu kawai sai a ce ka ba ƙarshen wata za ka ƙara kaza kaga shi kamar na faɗa ya fi muni ma da tsanani da rashin jin kai fiye da ma na jahiliya ɗin da shi na jahiliya lokacin in yayi daidai in ka biya ba ƙari yawwa amma lokaci ya zarce ne wato to shine zaka ƙara wani abu qala malikun malik yace wal amru al makruh allazi la ikhtilafa fihi indana al'amarin da ba a so wanda babu sabani a cikin kinsa mu lura anan galibi littafan magabata irin su imamu malik irin su abu hanifa da makamantansu idan suka ce al-makruh a wurare da yawa ba ana nufin makruh na istilahi na yan baya ba kada aka ce makruhi akwai wajib akwai mubah ko akwai mandub akwai makruh akwai haram ko guda biyar ne ai yawa to a wannan tsarin na su fuqaha daga baya da suka ni yi bayani ai aka ce makruh shine abin da yake ya wuce bai kai mu ba a wajen halarci ba amma kuma bai kai haram ba wajen haramci to ba a sori amma kai ba za a ce ka aikata laifi ba amma sau da yawa in suka ce makaro din suna nufin abin da ba a so a shari'a saboda haramcinsa abin da ba a so eh akarahu kaza bi ma'ana amna ko uharimu saboda tsantsenin su na gudun su ce abu kaza haramun ne wani lokaci in musamman in mas'ala ta ginu akan ijtihadi shi yasa suke ibn al-qayyim yayi wannan tambihi a cikin ilamul muwaqqi'in cewa dole a gane istilahin magabata din yawa kada a fahimci istilahin magabata da ainihin daidai istilahin yan baya yanzu misali kamar idan aka ce wato al-fiqhul akbar al-fiqhul akbar kaga wato ko kuma al-fiqhu fi din yawa mutabaka al-fiqhu fi din fiqhu idan aka ce fiqhu kawai eh kamar man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fi din wanda Allah ya so shi da alkhairi sai ya bashi fiqhu a cikin addini sai zaka fassara fiqhu anan ka ce ai kalmar ta fiqhu ake nufi kuma sai ka fassara fiqhun da ainihin islahin mota akirai kaga ka tsuke ma'anar hadisi eh anan fahimta ake so kyakkyawar fahimta ta addinin abin da ya hada aqida abin da ya hada ibada ya hada komai da komai dunkulalliyar karantarwar musuluncin kyakkyawa tatacciya shine fikhun da ake nufi a nan eh amma idan ka dauka kace a fikhun da ake nufi shine fikhun ibadodi misali eh tsarki sallah azumi zakka har akai gado da sauransu to wannan kaga wani bangare ne na fikhu to kaga sai ya zama an tsoke an takaita ma'anar yawwa to shine yace al'amrul wal amrul makruh al'amari da ba a so allazi lakti ilaha fi indana wato wanda babu sabani kansa a wajen mu a Madina an ya kuna lirrajuli ala rajuli ad-dayn ila ajalin ya zamanto akwai bashi ga wani mutum bashin wani mutum akan wani wa ila ajalin zuwa wani ajali fa ya dawa anhu dalibu sai mai neman a biya shi ya rage masa ko ajiluhul matlubu shi kuma wanda ake neman ya biya sai ya gaggauta biya magana dazun dai wazalika indana to wannan din mu a wurin mu bi manzilatil ladzi yu'akhiru daynahu ba'da mahilli to yana da matsayi ne irin na wanda zai jinkirtar da bashinsa bayan lokacin biya yayi an garimihi wato a barin wanda yake bin bi bashi wai zai duhul garimu fi haqqihi yawa kuma shi wanda ake bin bashi din ya kara masa a haƙƙinsa kaga yayi wannan riban nasi'a din kenan ko yawa wai yanda wato mutum kana bin sa bashi lokacin biya zai idan ka ce za ka ƙara masa lokaci kuɗin ya ci gaba da zama a wurinsa amma ya baka wani abu ya ƙara ma wani abu bai da kyau to haka suke ganin kana bin mutum bashi yawa lokacin biya bai ba damar ya amfana da kuɗin yawa bai ƙare ba dama ba ta ƙare ba ka ce a'a a datse ya dawo maka da wani ɓangare ka bar masa sauran ya ce yadda wancan ba kyau wannan ma ba kyau fahazar riba bi ainihi kala yace fahazar riba bi ainihi la shakka fi yace wannan riba ne yawa bisa hakika sababu kokonto a cikin sa kala malikun imam malik ya fada bir rajul yakunu lahu ala rajul mi'atu dinarin ila ajali mutum ne sai yake bin wani mutum dinari 100 zuwa wani lokaci wai za halat idan dinari 100 a idan lokacin yayi lokacin da za a biya shi dinari 100 sa qala lahu allazi alaihi dayn to sai wanda wato yake bin sa bashin allazi lahu alaihi dayn wanda yake bin sa bashin mai kudin kenan sai ce bi ini silatan yakunu samanuha mi'ata dinari sayar min kadarar da kudinta zai kai dinari 100 na kadan kudi hannu e in kudi hannu za a saya ba ta fi dinari ɗari ba, a ka sayan min ita bi mi'atin wa hamsina ila ajalin, ka sayan min ita bashi nima yawa amma ɗari da hamsin ila ajalin zuwa wani ajali. Mutum ne yana bin wani bashin dinari ɗari, lokacin da zai biya shi ya yi, sai wanda yake bin sa bashin sai ya ce masa, sayar min kayanka, ni na yadda na saya, na ji na gani na saya, kayanka da bai fi dinari ɗari ba, irin waɗanda nake bin ka kenan ko? Yawwa to ni zan saya ɗari da hamsin amma bashi kuma, yawwa. Haza bai un la wannan ciniki ne da baya halatta, domin zai dawo masa da ɗarinsa shi kuma ya ci gaba da rike masa hamsin, ko ba haka ba. to zai dawo masa da ɗarinsa ko da yake dai ciniki ne amma dai ɗarin da zai dawo masa da ita a matsayin biyan bashi kaga ai da ita zai biya wannan kayan yawa sannan hamsin kuma ta zama wato bashi ya ce la ya wannan ciniki ne da bai inganta ba wala walam ya zal alul ilmi yanhawan anhu malamai ba su gushe ba suna hana wannan dabara ce kamar a yi wani abu na ina shi ma kamar da masu shari'in suka faɗa. Ƙala malikun, malik ya ce, wa inna ma kuriha zalika, ya ce, an karhanta, an hana haka ɗin ne, la'annau inna ma yuɗihi sama na ma ba a hube ainihi, da ma ai zai dawo masa da kuɗin abin da ya sayan masa ne na farko ɗin haƙiƙarsa. Wayu akiru an hulmi atal ula ya jinkirtar da ɗari ɗin ta farko ilal ajalin da zai zakara lahu akira marratin zuwa ga ajalin da ya faɗa faɗa wato marra ta ƙarshe wato marra ta ƙarshe wa yazdadu alaihi 50 dinaran fi takiri sai ya ƙara masa dinari 50 a jinkirin da yayi fa haza makaruhun la yasluhu wannan makaruhi ne abu ne da ba a so wato haramun ne da bai halatta ba wa huwa aidan ishbihu hadisa zaid ibn aslam kuma yayi kama da abinda hadisin zaid dan aslam wato ya faɗa fi bai alil jahiliyyati a cikin mutanen jahiliya innahum kanu idza halladdu yunuhum cewa idan bashin su lokacin biyan bashin su yayi qalu lillazi alaihi dain sai su faɗa wa wanda suke bin sa bashi imma an taqdiya ko kadiya ko imma an turbiya ko kuma ka ƙara kaga ai da sai ya bari in ya karbi kuɗin sa sai su gina wani cinikin na daban yawa wanda wato za su yi shi wanda bai da alaƙa da wancan abin da yake binsa a baya. Amma ya zamanto misali ya masa jinkirin wancan ɗari ɗin da yake binsa a kan wato wannan kaya da ya karɓa, ko da ya biya shi kayan wannan, kaya hamsin ɗin kuma wato da ya da'awa zai ƙara masa, to wannan ya zama wani abu da ya saba wa shari'a. imma an tagdiya wa imma an turbiya ko dai ka biya ko kuma ka ƙara wani abu fa in kaza akhazu idan ya biya nan take to sai su karbi a kayan su babu ƙari wa illa in ba haka ba zaduhum fi huquqihim eh sai su ƙara musu a haƙoƙin su wa zaduhum fil ajali su kuma sai su ƙara musu a ajali to duk abin da ya kama da wannan din ko da ba shi din bane kai tsaye to shari'a dai tana duba hakikanin abin ne ba dabara wato ba suna ba wallahu alam a takaice dai baya halatta ta kowane hali a zaga ayi abin da ya saba wa shari'a mas'alar da'awata ajjal ko kuma riban jahiliya riban wato riban nasi'a din duka haramtattu ne da kowace sura a cikin suwar ɗinsa wallahu alam za mu tsaya an insha Allah